بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارجده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله أوائل شافي namu zai zama na talatin da shida ina za mu tashi wa sunanuhu sunnonin alwala ko sunnonin wanka ne sunnonin wanka fasamaniyatun to eh haka a sama kenan ta hudu daga ƙasa kace shafi talatin da na wa amma sunanuhu to wa sunanuhu sunnonin wanka arba'atun guda hudu ne mu talatin da bakwai ma gasulul yadaini wanke hannaye guda biyu awwalan da farko farkon farawa kamar yadda ake fara wanke hannaye guda biyu a alwala wal madmuratu da kurkurar baki wal istinsaq wal istinshaq da shaqar ruwa wa masu timakin uzuraini da shafar kofofin kunnuwa kofar kunnu domin ita fatar wanke ta ake a wanka ka gane ai alwala shafar fatocin kunne shine sunna to amma a wanka ƙofofin kunnuwa domin ita fata kamar da mai ahalar ya ce maka wa amma safatul uzuri fa yajibu gasulu zahiriha wa batini amma ita fatar kunne a wanka yana wajaba a wanke cikinta da bayan in a wankan janaba ne to ƙofofin kunnan shi ne aka sunanta shafar alhamdulillah sai taimama aka bari shafi na saba'in da biyu na za mu tashi na'am wa man nasiya sajdatan wa wahidatan ko ba wahidatan daga ƙasa wa man nasiya sajdatan wanda ya manta sujjada ƙwaya ɗaya ya yi sujjada ɗaya ta farko sai ya manta ta biyu saɓanin abin da muka karanta jiya cewa sau shi kenan nan gaba za mu rufe jadin guda biyu jiya mun yi wa manna sai ruku'a ne ba wata zakara hutu su dudi raja a ka'ima to yau kuma za mu tashi wa manna sai sajadatar mutumin da ya masa sujjada kwaya ɗaya ya yi ta farko sai ya manta ta biyu da ya ɗago maimakon ya zauna ya koma sujada ta biyu sai ya miƙe zuwa wata raka wata zakaraha sai ya tuna wannan sujada ɗayan da ya manta ba da kiyami bayan tsayuwarsa bayan ya miƙe da yana karanta fatiha da sura sai ya tuna ashe wacce raka'ar fa da ya baro sujada ɗaya ya manta ɗaya to raja'a jalisan ya koma ya zauna dole sai ya zauna in ya koma saboda akwai zaman dagowa daga sujjada wanda shi ma farilla da ya sujjada ɗayan na an miƙewa ya zuwa raka'a ta gaba to kuma sujjada farilla ne zaman dagowa daga sujjada shi ma farilla ne saboda haka aka ce in ya tuna yana tsaye raja'a jalisan zai dawo ya zauna ba zai faɗi ya yi sujjada kamar mutumin da ya dago daga ruku'u ba mutumin da ya dago daga ruku'u ne zo sujjada ai ba zai zauna ba to shi a wannan yanayin in ya dawo sai ya zauna saboda a samu zaman nan na tsagowa daga sujjada in ya zauna ya daidaita wa sajadaha sai ya sujjade ta ita wannan sujjada da ya manta ka gane ai sannan in ya dago unguzan ungun zaman tahiya wato in ya dago sai ya miƙe zuwa raka'a ta gaba illa an yakuna qad jalasa sai dai in ya kasance kad kadan ma jalasa ya zauna qabla al-qiyam kafin miƙewa in ya zama dama raka'a ta biyu ce wanda ake zaman tahiya sai yana magana an a raka'a ta farko ce ko a raka'a ta uku wanda ba a mata zaman tahiya wanda dama daga sujadar miƙewa yayi zuwa tsayuwa ba zaman tahiya yayi ba to in ya kasance kaddalarsa ya zauna kablar kiyami kafin ya miƙe da yayi sujada ta farkon nan da ya ɗago zaunawa ya yi zaman tahiya sannan ya miƙe zuwa raka'a ta uku yana tsaye a raka'a ta uku ya tuna to in ya zo yin wannan sujjadar da ya tuna fala yu'idul julusa ba zai mai da wannan zaman ba wancan zaman da yayi ya karanta tahiya to zama ne na ɗagowa daga sujjada ba sai an yi sujjada biyu ba ake yin tahiya to shi sujjada ɗaya yayi to da ya ɗago tun da ya zauna jalasa qablar qiyami ya zauna shi a tunani fa zaman tahiya ne ashe zaman dagowa daga sujada ne na farilla to tunda ya zauna sannan ya miƙe zuwa raka'a ta uku idan ya tuna wannan sujada kwaya ɗaya in ya dawo falali irin jurufa ba zai maimaita wannan zaman ba ya riga ya yi shi a matsayin zaman tahiya alhali ba zaman tahiya bane zaman dagowa daga sujada ne ina fata an gane zancen to idan mutum wato idan haka ya faru da mutum to ya yi tsammi ya nutsu daga tsayuwar tasa kafin ya je ya sujjada sai ya tuna to daga wanne yanayi ya ɗago zuwa wannan raka'a din in daga sujjada ce a raka'ar farko ce ko a raka'a ta uku wanda ba a zaman tahiya kaga daga sujjada ne ya miƙe zuwa tsayuwa to in ya zo rama wannan sujjadar da ya tuna sai ya zauna in kuma a raka'a ta biyu ya miƙe zuwa ta uku wanda dama ya zauna ya karanta tahiya yana tsaye ya tuna cewa a raka'a da ta gabata bai yi sujjada ta biyu ba to idan ya tashi zuwa yin wannan sujjadar fala yu'idul julusa ba zai maimaita wannan zaman ba dan ya riga ya yi shi wannan da sai ya faji da taini wanda ya manta sujjadun guda biyu gaba ɗaya ta ana magana ya manta sujjada ƙwaya ɗaya ne shi wannan kawai da ya yi ruku'u da ya dago sami Allahu liman hamidahu kawai sai fara karanta Fatiha da su yayi yayi zaton daga sujjudu ya dago kaga nan ya manta ne sajda ta yi sujjudun gaba ɗaya ya manta guda biyu bai yi ba daga ruku'u da ya dago kawai sai ya fara karanta Fatiha da sura yayi zaton daga sujjada ya dago to a cikin wannan tsayuwar tasa idan ya tuna cewa fa bai yi sujjadun nan guda biyu ba harra sajidan ya faɗi ya yi sujjada ta gane ai irin kisa a nan da aka ce wa harra raki'an wa anaba to nan harra sajidan ne ba harra raki'an ba ya faɗi ya yi sujjadan nan guda biyu gaba ɗaya wannan najlis kuma ba zai zauna ba a nan babu dalilin zama ko a raka'a ta farkon ce ko a ta biyu da ko a ta uku haka ya faru da shi in ya zo yin wannan sujjadu guda biyun babu zama dan dama ba a muhallin zama ba ne daga ruku'u ya ɗago ya yi sami Allahu liman hamidahu to a kowace raka'a ne ma zo sujjada ai ba a zama saboda haka in ya tuna su in ya zo wajen majalis ba zai zauna ba to sai malam ya ce maka wai sujudu fi jami'i zalika yana yin sujjada cikin dukkan wannan rafkanuwa guda uku ba da salami bayan sallam tun daga inda muka taso dai da aka ce wa munnan sai sajdatar ba masala ɗaya ce ta farko kenan ba sannan kuma sai ce maka wa manna sai tafi da kai ne ko sujjadu guda biyu to gaba ɗaya wannan hukunci har da na jiya mas'aloli uku ya hada jiya ba mun yi wa manna sai ruku'a ba wa tazakkarahu fi sujudi raja'a qa'iman wa yusahabu lahu an yi da min al-qira'ati thumma yarka'u wa yajudu ba'da salami to haka waɗannan mas'aloli guda biyu su ba gaba ɗaya hukuncin su yi na sujjada ba'adi to alhamdulillah sai ne to ashimawi ya zo shafi na nawa ashimawi na talatin da ɗaya to ina za a tashi wal watru a raka'ar wutiri sunna ce daga cikin salloli abin sunnantawa raka'atu ruwa ita raka'a ɗaya ce ba'adahu bayan shafa'i a baya ai ya ce wa shafa'u ba eh shi ne ya kamata mu san wa shafa'u daga cikin salloli na sunna akwai shafa'i wa qalluhu mafi kankantar shafa'i raka'atani raka'a biyu shine aqalluhu amma aksaruhu la hadda lahu mafi yawan shafa'i ba yi da iyaka ko raka'a ɗari kai sallama hamsin shafa'i ne duk raka'a biyu kai sallama sunan da shafa'i to shi wutiri shine raka'atu raka'a ɗaya ba da bayan shafa'i wa huwa sunnatun mu'akkadatu shi wutiri sunna ce mu'akkadatu a bar karfafawa duk wata sallah an ba ta farilla bace to ba ta kai wuturi karfi ba har wanda ake taruwa tare da liman a yi ta irin sallar idi sallar roƙon ruwa sallar kisfewar rana duka ba su kai wuturi karfi ba wal qira'atu fi shafa'i wal watri yadda ake karatu a cikin shafa'i da wuturi jaharan a bayyane ne saboda sallolin dare ne wa ya qara'u mutum yana yin karatu في شفعي الشركة وإن شفعي في الركعة الأولى الركعة الفرقو ينعين كراتو بأم القرآن دقور القرآن إذا فاتحة وسبه اسم ربك الأعلى سورة لك سبه اسم ربك الأعلى وفي الثانية الشركة تبين شفعي ينعين كراتو بأم القرآن دقور القرآن وقل يا أيها الكافرون وقل يا أيها الكافرون وفي الوتر أشكرك أن أنت وتري yana yin karatu da ummul qur'ani da fatiha wa qul huwallahu ahad da qul huwallahu ahad wal mu'awwizatani da falaki da nas wa raka'atal fajr rakawayin nan guda biyu na alfajr min ar-raga'i suna daga ababan kwadayi na lada ka gane ai wato mustahabbi ne wakila a wani kauli aka ce min sunan suna daga cikin sunnoni akwai saɓani cewa rakata da fajr sunna ne ko mustahabi waɗanda suka yi duba da cewa jirgin tsiman za Allah baya bari ko ya makara an zo a ce masa gari ya waye ko an zo a ce assalatu ya rasulallah in dai rana ba ta hudo ba to sai ya yi raka'ata da fajr nan sannan ya sallar asuba sai ya yi su a gida ko ya makara sannan ya fito zuwa masallaci sallar asuba to wannan wanda suka yi duba da wannan suka ce sunna ce tunda manzo Allah ya dawo mai yin ta baya baya kashi wasu kuma a ƙa'ida ta malamai suka ce duk wani aiki da manzo Allah yake yin sa a cikin jama'a to wannan sunna ne amma duk wani aiki da manzo Allah yake yin sa a koye ko a cikin gida ba kowa ne yake gani ba wani ma bai san yana yi ba to wannan mustahdi ina ba ta gani kaga sallar farilla dai manzo Allah bai bai taba yin ta a gida ba ko guda daya a tana jinyar ajali sai ya fito masallaci ko an fito da shi ko da a zaune ne kaga wannan ba magana suna ba farilla ce to duk wani aiki na ibada da manzo Allah yake yin sa a cikin jama'a ana ce masa sunna wanda kuma yake yin sa a koye ko a cikin gida wani ma bai san yana yi ba wannan mustahabbi ne to duba da wannan ita kaka mai bajiri a gida yake ta ita bai a masallaci a wajen matayensa aka samu labarin raka'atanin fajiri to sai suka ce a to wannan nuna raga'i tunda bata fito fili ba manzo Allah ba yin ta a cikin jama'a waɗanda suka yi la'akari da wannan suka ce a mustahabbi wanda kuma suka yi la'akari da dawwamarta da manzo Allah yake jirgin sai ya sallace ta su kuma suka ce mina sunani tana daga cikin sunnoni wa yaqra'u fihi ma mutum yana yin karatu a cikin waɗannan rakawoyi na rakata na fajiri bi ummul qur'ani da fatiha fakar kadai kuma a asirce ba a bayyana ba wallahu alamu Allah shine masani alhamdulillah sai me iziya shafi na'am shafi na tisɗin sai na za mu shafi na'am alƙami satu sunna ta biyar daga cikin sunnonin sallah kullu takbiratin sunnatu duk wata kabbara a sallah sunnatun sunna ce ma ada takbiratul ihram banda abin da ya waneci kabbarar haram kabbarar nan ta farko takbiratul ihram ita kadai ce farilla amma duk sauran kabbarorin sallah ka gane ai takbiratul khafdi war rafi waɗannan dukkan su sunna ne na sunkuyawa ga ruku'u da dagowa daga ruku'u ko sunkuyawa zuwa sujjada da dagowa daga sujjada waɗannan duka sunna ne as-sadisatu sunna ta shida ila tasi'a zuwa ta tara daga ta shida zuwa ta tara al-julus zama al-awwal na farko yana nufin zaman tahiya na farko fi ma fihi julusani cikin sallar da a cikinsa akwai zama biyu. Ka gane ai. Cikin sallar da take da zaman tahiya biyu, akwai mai tahiya ɗaya ita ce asuba. Ko? To wannan ba za ka ce mata aljulusul awwal ba. Shi ne aljulusul awwal shi ne aljulusul aiki. Shi ne na farko kuma shi ne na ƙarshen. To duk wata sallah da take da zama zaman tahiya biyu mai raka'a hudu ce kamar azhar la'asar isha ko mai raka'a uku kamar magariba to zaman tahiya na farko din sunna ne wa tashahhudu da tahiya al-awwal ta farko ita ma sunna ce shi yasa an an bar su ake yin sujada qabli sunna biyu zaman tahiyan sunna ne sannan karanta tahiyan shi ma sunna ne wasani ko da kuma tahiya ta biyu ba yanzu ba zaman yake magana ba al-julusul awwalu shi ma fi julusa ni sunna ne sannan wa tashahhudul awwalu was sani da tahiya ta farko da tahiya ta biyu bil lafzil waridi da lafazin da yazo a hadisi fihi ko a cikin tahiya din ka gane ai wa huwa shine me sai sai maka bil lafzil waridi bi wakila aka ce inna khususa hadha al-lafz al-warid haqiqa ce bantuwar wannan lafazi da yazo a hadisi ya zo ne an Umar daga Umar radiyallahu ta'ala anhu karanta wannan lafazin fadila mustahabi yin tahiyya da ko da irin lafazi al-waridi wanda yazo a hadisi shine sunna amma ka yi shi da lafazin da ya zo daga sayyidina Umar wanda shine malikiya ta ɗauka kuma shi za mu karanta yanzu karanta irin wannan jihar fadila mustahabi ina fata an gane amma duk wata tahiya da za ka yi in dai ka zo a hadisi sawa'un tahiyar sayyidatuna Aisha ne akwai lafazin tahiyarta da ta rawaito daga manzon Allah akwai lafazin tahiya na Abdullahi ibn Mas'ud wanda ya rawaita daga manzon Allah akwai lafazin tahiya na sayyiduna Abdullahi ibn Abbas sannan kuma akwai wannan lafazin tahiya da sayyidina Umar ya rawaito dukkan su wannan tahiyya guda hudu lafazin su yana caccanjawa akwai التهيات لله sai wasalawatu tayyibatu lillahi ko akwai kuma attahiyatu wasalawatu tayyibatu sallah ake lillahi kwaya amma mu ta mu ta sai na umma ta malikiya duk lafazi daya akwai lillahi attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi attayyibatu salawatu lillahi ka gane ai to ala ayi halin duk lafazin da ka kawo ka ba da sunna amma ka yi shi da wannan lafazi wanda ya zo daga sayyidina Umar shi kuma fadila mustahabbi sai yace wa ala kulli min alqawli bin bisunniya wal qawli bil fadila akan kowane ƙauli da aka ce wancan sunna ne wannan mustahabbi ne fallafuzul waridu lafazin da ya zo an umar daga sai na umar shi ne yake a cikin matanin wa huwa shi ne attahiyatu lillah daɗaɗen gaisuwa sun tabbata ga Allah azzakiyatu lillah tsarkakan gaisuwa sun tabbata ga Allah attayyibatu salawatu daɗaɗen salloli sun tabbata lillahi ga Allah assalamu alayka amince Allah ya tabbata gare ka ayyuhan nabi ya so wannan annabi wa rahmatullahi da jin kan Allah wa barakatuhu da albarkatunsa. Assalamu alaina an mutu Allah ya tabbata gare mu wa ala ibadillahi salihin an mutu Allah ya tabbata ga bayin Allah salihai. Ashhadu ina shaidawa Allah ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah. Wahadahu shi kadai yake la sharika lahu babu abokin tarayya gare shi. Wa ashhadu ina daɗa shaidawa anna muhammadan haƙiƙa lalle annabi muhammad abduhu bawansa ne wa rasuluhu manzansa ne wanda ita ce sunnoni da ya ɗauko daga asajisa ila tasi a zuwa ta tara to alhamdulillah sai mu risala shafi ɗari hudu da nawa daidai to ina za a tashi wala ta jubu shahadatun nisa'i shaidar mata ba ta halatta shaidar mata ba ka halatta ba a karɓar shaidar mata illa fil amwali sai a cikin dukiyoyi sai a cikin abin da ya shafi kuɗi ko yake da alaƙa da wata kadara mai kima mai daraja ka gane ai yana nufin ba a karɓar shaidar mata akan harkar aure ko harkar saki ko harkar kone ko akan raunuka ko akan kisan kai ka gane ai da sauran hukunce-hukunce duka ba a karɓar shaidar mata sai dai abin da yake da alaƙa da ne da kuɗi saboda mata sun san kuɗi suna son kuɗi ba sa mantawa yadda kuka yi abu da su na harkar kuɗi sun fi ka iya riƙe lissafi saboda haka aka yadda da shaidar su a cikin kuɗi amma duk da haka fa ba su kaɗai ba wani abu imra'ataini za ka samo mata ɗari to ka imra'atai ni kamar mata biyu ne yawansu ba za su iya zama shaida ba rabin shaida ne ko sun kai ɗari ya ce wa zalika waɗannan mata ɗari da suke matsayin mata biyu su kuma karajulin wahidin kamar namiji ɗaya ne in ka kawo shaidu mata zalla to ka samo rabin shaida yuku ba ana yin hukunci bi zalika da wannan shaidu zaka guda ɗari mata ba a rajulin tare da namiji da in ka samu za a ce ka je ka samu namiji in kana son shaidar ka ta cika ba za a karɓi mata zalla ba ka samu rabi ne in ka samu namiji guda ɗaya to a cikin harkar da ta shafi kuɗi to ka samu cikakkiyar shaida au ko kuma in baka samu namiji ɗaya ba to ma'alemi za a karɓi shaidar ka tare da rantsuwa mata ɗari sun samu rabin sun zama rabin shaida rantsuwarka da za ka yi ita ce rabin shaida wannan ma fa fi ma yajuzu fi shahidun wa yaminun cikin hukuncin da shaida ɗaya da rantsuwa ɗaya yake halatta eh ba abin da ya shafi launi ko kisan kai ba ka gane ai ko ko harkar zina a wannan ina babu ba za ka kai da mace ba ko ko ko sun kai dubu ina fata an gane duk yadda ka samo mata su ne shaidu zalla a harkar kullum to ka samo rabin shaida Allah ya gaya mana a suratul baqara cikin harkar bashi kaga bashi ko ai harkar kudi a cikin za ta dai su yace fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani ka samu in baka samu maza biyu shi ba sai an rasa ba da za ka zo da mata ɗari da namiji ɗaya shi kuma abokin shari'ar ka zo da maza biyu adalai to ya fi ka ƙarfin shaida zai zai kori waɗancan shaidu dan sai an rasa fa in lam yakuna rajulain idan shaidun ba su zama mazaje ba guda biyu to shine aka yadda farajulun wa imra'atani su ma mimman tara dauna min shuhada sai Allah ya kawo hikimar kawo mata guda biyu an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra abin da yasa aka ce saboda mata sun san kudi in ɗayan su ta bata shine an tadilla in ta manta ta yi kuskure sai za ta tuna mata ta ce ke kin manta kaza da kaza aka yi fa dubu kaza ya kawo daga baya zo ya kalbi kaza saura kaza ne kudin sa ya rage shine kawo mata guda biyu to amma cikin abin da ya shafi dukiya shine ake karɓar shaidar mata biyu zuwa sama a matsayin rabin shaida sai yake wa shahadatu imra'ataini faqad ka gane ai karɓar shaidar mata biyu su kadai daga biyu abin da ya sama ba kuma a harkar kuɗin ba fi ma la yaddali wa alaihi rijalu cikin abin da mazaje ba sa tsinkayowa gare shi min alwiladati na haihuwa wal istihlal da kuma fatsowar jariri yana kururuwa wa shidihi da makamancin wannan to ja'izatu halal ne ka gane ai halal ne shidihi dinnan kamar miji ne da mata ana rikici a kotu an ɗaura musu aure ta ce ya take ta ta ci sadaki shi kuma yace ai bai take ta ba ba ta yadda da shi ba saboda haka shi a dawo mata sadakin to a nan ya halatta a samo mata guda biyu tsofi su je su caje farjin wannan matar su duba shin an take ta ko ba a take ta kaga a nan la yaddali wa alaihi rijal a tura maza su je binciken farji ai kaga ba zai yi ba to a irin wannan shaidar mata su kadai ja'izatu halal eh kamar haihuwa da zuwan jariri da rai kamar uban ɗan ya mutu in jaririn yana ciki sai kuma aka haifi ɗan shi kuma ya zo ba rai ba wanda ya ga ɗan da rai ko ya ji kukan jariri sai ita uwar ɗan ta ce ai ta haife shi da rai har ya yi kuka sannan ya koma tana so an tashi gado a cire wannan jariri tunda uban ya mutu tun yana ciki kaga in ya zo da rai sannan ya mutu shi ma yana cikin gado za a cire gadonsa sannan uwar da ɗan uwansa yarinsa su za su gaji wannan abu ko to tana neman gadon ɗanta da ya mutu su kuma kishiyoyi suka ce a'a su a gidan nan ba su ji kukan jariri aka ce wanta ta aihu da suka zo gawa suka tarar su ba su ga da a raye ba ba su ji kukan jariri ba to a nan in an samu wasu mata da suke cikin ɗakin lokacin da ta aihu ba ana kira ungodoma ba da masu taimakawa karban haihuwa in a asibiti ne akwai nasi ko to in an same su suka ce eh lalle ɗan nan ya zo da rai kuma ya yi kuka sannan ya mutu to za a karbi shaidar su a cire gadon wannan ɗan sannan uwarsa da ƴan uwarsa su gaje shi in kuma suka ba da shaida a'a dama ba rai ya zo ko ya zo da rai amma bai yi kuka ba ya yi hamma ko atishawa ko ko ko ya yi fitsari sai ya mutu ba za a ba da gado mutum da bai yi kuka ba shine alwilada wal istihlal a irin wannan ana karɓar shaidar mata kaɗai daga biyu amma shi ma ba za ka karɓi shaidar mace ɗaya ba sai sun zama guda biyu zuwa sama wala ta juzu shahadatu kasmin shaidar abokin husuma ba baya halatta yana cikin wanda ake husuma da shi a gaban alƙali abokin shari'a shine kasmi ba yadda mu a Hausa muka ɗauki husuma aka ce ana husuma za ka ɗauka cewa faɗa ake ana dambe A'a, abokin shari'a shine alkasum. Alƙur'ani ba ya ce maka ba, eh? Kasuma ni baje ba'adu na ala ba'adu. Eh, wa alabe ka hadisu menene? Eh? Akwai akwai hadisu kasumi. Ko? Yawwa. To shi ma kasumi din ai ba faɗa aka yi. Ko? To abokin shari'a shine alkasumu anan. ba a karɓar shaidarsa ka san ba zai ba da shaida ba sai wata ba ta bar daɗi wanda za ta kubutar da shi ko ta ɓata masa haƙƙi wala zaninin wala wanda ake tuhuma laifi aka yi ka gane ai shi ma ana rage rabin da hannunsa a ciki to ba za a karɓi shaidarsa ba wala yi kubalu ba a karɓan shaida illal ududu sai ga adalai ba a karɓan shaida wanda ba adali ba fasiki baya ba da shaida a karɓa wala ta juzu shahadatul mahdudi shaidar wanda aka taɓa yi wa haddi baya halatta ka gane ai shaidar akan zina ne shi kuma da ya taɓa yin zina an masa bulala ko ya taɓa yi wa wani ƙazafin zina an masa bulala to ba za a karɓi shaidarsa a wannan harka ta zina ba wala shahadatu abdin ba a karban shaidar bawa sai in tacce adali balagagge wala sabiyin ba a karban shaidar yaro kalayi da bai balaga ba wala kafir wala shaidar kafiri duk ba a karba wa idza tabal mahdudu fi zina amma idan wanda aka taba masa haddi a zina ya tuba daga yin zina ubida shahadatu za a karbi shaidarsa a cikin sauran hukunce hukunce illa fi zina sai dai a cikin zina ai masa haji yana da tabo a wannan layin saboda haka yana neman abokin haji ne yana neman wanda za a bata masa suna irin da ko da ya tuba sai Allah ne ce wala taqbalu lahum shahadatan abadan kar ku kar ku ƙara karɓar shaidar su har abada to a cikin gunan ake ne in ya zama salihi ya kyautata tubansa ya bayyana cewa ya tuba du'a iya karɓar shaidarsa a sauran hukunce hukunce amma ban da zina in dai an taɓa masa haddin zina wala ta juzu shahadatul abawaini lil wala ta juzu shahadatul ibni lil abawaini shaidar ɗa da iyayensa baya halatta an kai uwarsa ko ubansa kotu kuma a ce ya zo ya ba da shaida akan uwarsa ko ubansa a'a ba a so kuma ya fi masa alheri domin in mai son zuciya ne in uwarsa ko ubansa ba su da gaskiya ba zai faɗin gaskiya ba ko in kuma adali ne in ya faɗi gaskiya uwar ta tsine ma na a gaban alkali ka tona ma abin to kaga hala shi ba da shaidar shi ya fi bar ya fi bar kuɓuta bai sai baballanta na iyayensa su ji haushinsa don ya faɗi gaskiya. Ko? Kuma Allah ya ce wa iza ultum fa'adilu walau kana za qurba. To akwai za qurban da yake uwa da uba? To sai aka hana shi ba da shaida ya shi ba sauki. Wala huma lahu haka nan wala su ma iyayen baya halatta su ba da shaida lahu ga ɗan nasu. Dan su an kai shi kotu. to ba a yadda ubansa ya zo ya tsaya ya ba da shaida a kansa ba ba a yadda uwarsa in a harkar kuɗi ne da aka ce a iya samun mata biyu ta zo ta tsaya da wata ko da sauran mataye su ba da shaida a kan wannan ɗa ba wallan zauji liz zaujati haka nan miji baya ba da shaida ga matarsa a nemo wani shaida ne amma ban da miji wala hiya wala ita matar ba ta ba da shaida lahu ga mijin. Shi ba zai ba da shaida a kanta ba, ita ma ba za ta ba da shaida a kanta. وتجوز شهادة الأخ العدل أما شهادة دو آدلي أنا هلتا بأكيه كدو in dai ɗan wannan adali ne ba a tunanin atifa za ta rinjaye shi ya faɗi zalunci to ya halatta a karɓi shaidarsa akan ɗan uwansa ko uwa ne uba ɗaya suke ko tagwaye ne ko su ne Hassan da Husaini ko ya halatta ɗaya ba da shaida a kan da inda ya adali ne alhamdulillah sai mu wala ta zuzu sha'aratu mujarrabin fi kazibin أو مزيد لكبيرة ثاني أكثر مال يعقوب ما يهاشوا أبي فتوبة الحمد لله نعم نعم ايه اه اه اذا idan bai yi kuka ba ya koma to ya zama bari hukuncin bari ne ba wanka ba likafani babu sallah sai dai kawai Allah na ɗaya shi da sunna a je a tona rami a guri gane in dai bai yi kuka ba ko ya zo da rai kamar yadda na faɗa ko ya yi hamma sai ya mutu ko ya yi atishawa ko ya yi fitsari da wannan tsari ne ba wanka ba likafani ba sallah amma in ya yi kuka sannan ya koma to dukkan hukunci na musulunci ya hau kansa abin nufi za a masa wanka a masa likafani a sallace shi a ji abin ne kuma zai yi gado ka gane aiki kuma za a gaje shi in ubansa ya mutu in yana ciki za a raba gado da shi in kuma shi an tara masa dukiya in kafin ya zo duniya to iyayensa da yan uwansa za su gaji akan abin da aka tara masa duk da ya zo ya yi kuka sannan ya koma ina za mu tashi muna cikin kitabun dahara wa yajibu taharri bi ishtibahi qahiri bin najis wa yajibu taharri yin kardazo ya jibu yana wajaba istibahi tsahiri cikin rikicewar ruwa mai tsarki din najisi da ruwa mai najasa ba ba fa cuɗanya su ake nufi ruwa ne guda biyu a ƙorai guda biyu kana da yaƙinin ƙwarya ɗayan ruwanta mai tsarki kana da yaƙinin ɗaya ƙwaryar ruwanta mai najasa da ka zo kuma sai ka rikice ka kasa gane wacce ce mai tsarkin wacce ce mai najasa amma kana da yakinin ɗayansu mai tsarki ne kana da yakinin ɗayansu mai najasa ne to amma ya rikita daga an samu shubali kaga daga shubuha rikicewa ko rikitarwa ko kuma daga kamanni daga ashabahu kama kamanni ya ɗauke ka ka rikice ka kasa ganewa to ana abin da ya zama wajibi shine at-tahri shine kardado sai ka zo ka tsaya tsam ka kalli kolan nan guda biyu inda kai ka aje su ko to idan kardadon ka ya rinjaye ka tunanin ka cewa wannan ita ce mai tsarki wannan mai najasa to ka ɗauki wata tunanin ka yi rinjaye a kan shine ce maka fayyatawadda'u zai yi alwala bima ya galibu ala zannihi taharatu bima da wanda taharatu tsarkinsa ya galibu yake yi rinjaye ala zannihi a zatansa a nan babu zaton ya ci da da kari sai dai akwai galabatu zanni wanda rinjayensa ya fi ƙarfi akan cewa shine mai tsarki duk da bayi da yaƙini to ya halatta ya je ya alwala da shi kuma alwalarsa ta inganta. Yi, in dai ya yi rinjayen zato a kan shi ne mai ƙarshe, magana ta ƙare, ko shi ne mai najasa, ne alwala ya sallah, sallarsa ta inganta, alwalarsa ta inganta. Ai, shari'a muke karanta, amma wannan ƙauli ɗaya ne daga cikin faɗuɗuwa guda biyu. Wakila a wani ƙauli na biyu, aka ce bal a'a ba haka za a yi ba saboda kar ya je ya yi sallah da mai najasa ko aka ce ya tawadda'u min hadijima zai yi alwala da ɗaya daga cikin ruwayen nan guda biyu ya ɗauko ɗaya daga cikin kolon guda biyu ya yi alwala da shi wa yusalli ya zo ya yi sallah ko to yanzu wannan ruwan da ya ɗauka ya yi alwala ya yi sallah idan shi ne mai tsarki kaga alwalarsa ta inganta sallarsa ta inganta ko to amma in shi ne mai najasa ba sai aka ce wa yusulu a aba a hulunan tsari zai zo ya wanke gaɓoɓuwan alwalansa daga ƙwarya na biyu saboda in wancan shi ne mai najasa kaga yanzu yanzu jikinsa ya yi najasa gaɓoɓinsa duk suna da najasa ba magana yanzu sake alwala ake ba maganar kusa da najasa ake ko ya yi alwala da shi ya yi sallah in shi ne mai tsarki sallarsa ta inganta to amma tun da bai da yaƙini yana iya yiwa shi ne mai najasa to ya dawo ƙwarya na biyun ya wanke gaɓoɓinsa duk inda ya wanke ya yi alwala da wancan sai ya karkata ya zuba ya wawace ya kusan da najasa sannan sun mai ta wadda ubihi sannan ya yi alwala da ruwa na biyu wani salli ya je ya yi sallah a cikin biyu dai ya samu ɗaya in na farkon ne mai tsarki to alwalarsa da sallarsa tun ta farko ta inganta in ita ce mai najasa to ai ya zo ya gusar da najasan nan da ruwa mai tsarki kuma ya yi alwala da na biyun kuma ya yi sallah da shi to sallarsa ta biyu ita ce ingantacciya a cikin biyu dai ya samu guda ɗaya kaga wannan ya fita daga shakku to inda rikicin yake yace fa in kasurat idan kolan sun yawaita dan ana maganar ƙwarya biyu ne a ɗahiri wannan jiki to in ƙwarya ta kai uku ba ko ta kai hudu kuma yana da yakinin akwai ƙwarya ɗaya mai najasa ko kuma yana da yakinin ɗaya ne mai tsarki sauran masu najasa ne duka hukuncin ɗaya ne ko yana da yakinin ɗaya ne mai tsarki sauran guda biyu ko uku masu najasa ne ko yana da yakinin ɗaya ce mai najasa sauran guda uku ko hudun masu tsarki ne to za da ala adadin najasati wahidat za da zai ƙara wahidatan ƙwarya ɗaya ya yi alwala da ita bayan ya wanke gaɓoɓinsa sannan ya yi sallah da ita ala adadin najasa a bisa adadin najasa kasa abin da yake nufi a nan za da wahidatan in ya jera koran guda hudu ko biyar zai zo kwarya ta farko ya yi alwala da ita ya je ya yi sallah sai ya zo kwarya ta biyu ya wanke gaɓoɓinsa sannan ya yi alwala da ita ta biyu ya je ya yi sallah sai ya zo kwarya ta uku ya wanke gaɓoɓinsa da ita kuma ya yi alwala da ita ya je ya yi sallah ya zo kwalliya ta hudu ta gane a ya wanke gabobinsa da ita ya yi alwala da ita sannan ya yi sallah in iya kwalliya hudu ne yanzu ba ya guda hudu ba to ya dawo ta farko shi ne za da wahida ta farkon zai dawo ya sake wanke gabobinsa da ita ya yi alwala da ita ya yi sallah ka san me dalili da aka zai zai kara guda ɗaya guda ɗaya shine maimaita ta farko ita wannan ta farkon da ya yi alwala da ita ya yi sallah in ita ce mai tsarki to sallarsa ta farko ta inganta in ba ita ba ce ta biyun ce to ta biyun nan da ya wanke gaɓoɓinsa ya yi alwala da ita ya yi sallah sallarsa ta biyu ce ta inganta in ba ita ba ce ta ukun ce ita ma ya wanke gaɓoɓinsa da ita ya yi alwala ya yi sallah da ita ita ce sallar ta inganta in ya zo kanta hudun eh idan ita ce mai ƙarshen ka gane ai ya yi alwala da ita eh ya yi ne ya wanke gaɓoɓinsa da ita to maganar ba in kasurat idan na jasa ta yawaita yana nufin ta fi guda ɗaya idan na jasar ba ƙwaya ɗaya ba ce nan ana maganar ɗaya ce mai najasar sauran duk masu tsarki ne to idan ya zo kan na ƙarshe na hudun ne in yi alwala shi ke da ba zai manta ba amma idan ƙorai masu najasar sun kai biyu ka gane ai to ba zai fita daga kokonto ba sai ya ƙara don wannan ta ƙarshen za ta iya yiwuwa ita ce mai najasa ta biyu ka gane ai to in ita ce har yanzu sai ka koma ta farko ka wanke gaɓoɓinka da ita ka yi alwala ka yi sallah sannan ka fita daga kokonto za ka karkata ne ba tsoma hannu za ka yi ba wanke gaɓoɓin saboda ƙwaryar da ta gabata ita ce mai najasa yanzu ka zo ka tsoma hannu ai ka zuba najasa to karkatawa za ka yi duk inda kai alwala da ta baya sai ka wanke gaɓoɓin alwala amma ba da niyyar alwala ba sai ka gama wankewa sannan kuma ka kudu da niyyar alwala ka yi alwala da ita wannan ƙwaryar da ka wanke gaɓoɓinka da ita shi ne hikimar wanke gaɓoɓin wa iza mata bariyun bariyun ko bariyun yau akwai eh to wa iza yayin da bariyun dabbar tudu daga albaru ne wa ya'lamu ma fil barri wal bahr albaru tudun kasa doran kasa albahar kuma teku ko a wannan ma'anar amma musa albaru yana zuwa da yana zuwa cikin sunayen Allah Allahu huwal barrur rahim ko yana zuwa kuma a sunan bawan Allah mai yin biyayya ko wa barran bi walidayhi walam yakun jabbaran asiyan kaga nan ma barru aka ce ai ko wa barran bi walidayhi nan a sunan mai biyayya ana kiran sunan Allah albarru mutum mai yin biyayya ga iyaye ana ce masa albarru sannan tudun ƙasa inda babu ruwa ana ce masa albaru ko wa ya'lamu ma fil barri wal bahr to ma'anar albaru na tudun kasa ake nufi sai aka sa masa ya'un nisba dabbar da take rayuwa a tudun kasa mun san dabbar ruwa ai ba da jafa ba ce idan bahariyun ne ai ba maganar na jafa ko albaharu hillun maitatu wa dahurun ma'u shi kogi ko teku mushensa halal ne ba na jasa ba ne sannan ruwansa kuma mai tsarki ne ko da yana zartsi ko yana gishiri gishiri to amma idan barriyun dabbar tudu mata ya mutu barriyun din kuma zu nafasin ma'abocin numfashi ko ko jini zu nafsin kenan ma'abocin jini sa'ilatin mai gudana a gaɓoɓi ba irin su kyankyaso ko ƙuda ko tsanya wanda babu jini da yake gudana a jikinsu ba su ma a tudu suke rayuwa amma su ba su ba mushen su ba najasa bane to amma ka samu bariyin wanda yake da jini sa'ila mai gudana mata ya mutu fi irin a cikin rijiya fa in ta gayyara idan ruwan rijiyar nan ya jirkita inda mushe ya fada wataƙila ba a sani ba sai da ya kwana ko kwana ɗaya ko biyu kaga dole warin mushen nan zai jirkita ɗanɗanon ruwan nan to wajaba na su ya rijiyar nan ya zama wajibi ruwan rijiyar ya zama na ƙasa bayan an cire mushen sai an kwarfe an yashe rijiyar ana ka sai yasa ba ruwan kaɗai ba har da ƙasar da kake ko hatta ya zula tagayyuru har sai jirkitar ruwan nan ya gushe shi ne hukuncin rijiya da dabba ta fada ta mutu a ciki. Ka gane ai, idan ya mutu har ya yi wari, to za an dinga tsebe ruwan rijiyar nan, ana shinshinawa, har sai an ji wannan warin ya gushe. Idan wari ya gushe to rijiya ta dawo da tsarkin. Ina fata an gane. In kuma dama tun farko da ya fada, yana fadawa yana mutuwa aka cire. kaga bai yi wari ba ballantana ruwan rijiya ya ta gayyara to wannan ba maganar wajibcin yasa sai dai kamar da zai gama a ƙarshe an so a yashe duk da tun da dai har ya mutu a ciki ko da jirki ta ban mustahabi ne za mu karanta a gaba to sai ce fa in zala bi nafsihi idan wannan tagayyara din da walin mushen ya gushe da kansa da aka ce ai akuya ta faɗa rijiyar nan ba a sani ba sai da kai kwana da kwanaki aka ji wari sannan aka cire sai duk mutanen gari suka kaurace wa rijiyar aka rasa wanda zai zo ya yi yasan saboda ganda da rashin haɗin kai na mutanen gari aka barta wata da watanni sai daga baya an rasa ruwa rijiyar da ake takama da ita ta kaje ko ta afka ya zama dole kuma wannan din da aka ki yawa ita za a dawowa da aka zo ko da aka ɗebo ruwa sai aka ji ya koma garin yadda yake yau da gobe ya sa ya dawo yadda yake wannan warin mushen zala binafsi to fa zahiru qawli mafi rinjaye auduhu ila asli komowar ruwan zuwa ga asalinsa mai ƙarfi dama ba ta gayyara ce girkitar ruwan da walin ne ya mai da shi na gasa ba to tunda babu dama ruwa ƙasa tana shan ruwa ai ko kuma a ƙasar akwai rijiyar da ruwanta gudana yake yadda ka san ruwan kogi in ka samu idon ruwa na ƙasa masu yasan rijiya irin na da suna iya shiga rijiya a wancan gurin su fita a wata rijiya da take wancan gurin saboda idaniyar ruwa ce to a irin wannan rijiyar dan yayi wari na lokaci kaɗan daga ka ba wani lokaci ruwan shikenan ya tafi mai warin wani sabo ya bubbugo a gurin to an samu irin wannan suka ce kauli marin jayi auduhu ila aslihi wannan ruwan ya komo ruga zuwa ga asalinsa mai tsarki sai mala yace wa in lam yatagayyar ya dawo adabi akan fa in tagayyara wajaba nazu ko in ya jirkita ya sharijiyar nan ya zama wajibi to sai yace wa in lam yatagayyar idan idan ruwan bai jirkita ba wataƙila mushen ne kalami kamar kadangare ne ya fada ko tsera rijiyar kuma tana da girma tana da ruwa mai yawa kaga ko ya mutu ba a sani ba ba zai iya jirkita ruwan ba sai dai ana ɗiban ruwa da tsila wani ya jawo ya ga bushen kadangare a ciki amma ba za a ji ruwa ya canja ba to duk da haka in aka ga bushen kadangare ko tsera an fito da shi a rijiya amma ruwa bai jirkita ba ko kuma a ce ko tinkiya ko jaki din ya fada ya mutu yana mutuwa take aka cire shi tun bai yi wari ya ɓata ruwan ba. To duk da haka usu yi bannazu an so a yi yasan. Bi hasabil ma'i da gwargwadon yawan ruwan walmaita da girman mushe. Da a duba duk da ruwan da jirkita ba. Sai an ce idan ya jirkita za a yi ta yacewa hatta ya zula tagayyuru. Ko har sai jirkitan ya gushe. To nan da jirkita ba ballata na a ce sai jirkita ya gushe. Za a dinga yasa ne bi hasabil ma'i walmaita. da gwargwadon yawan ruwan ko karancinsa da gwargwadon girman mushen ko kankantarsa idan dabbar karama ce kamar tsera ne ko kadangare ruwan kuma yana da yawa to idan aka fitar da kamar bokiti uku hudu ma shikenan idan kuma dabbar katuwa ce ruwan kuma kaɗan to an so a fitar da ruwan gaba ɗaya a bar sabo ya uku saboda ruwan bayi da yawa kuma dabbar babba ce alhamdulillah sai akwai a ƙarfin misali ina ne na'am fasulun rabewa insha Allah salatul idain sunnatul muakkadatun sallar idin nan guda biyu idin azumi da idin layya sunnatun sunna ce muakkadatun a bar kalfafawa sunna ce muakkada fi haƙƙi ma'amurin jumu'ati cikin haƙƙin wanda aka umarta shi da yin juma'a kamar yadda mai shimawi ya yi gwalgwale ta fi haƙƙi man ta jibu alaihin jumu'ati cikin haƙƙin wanda juma'a take wadaba gare shi to sallar idi a kansa sunna ce mu'akkada tana zama mustahabbi akan wanda juma'a ba ta wajaba a kansa ba kamar bawa ko yaron da bai balaga ba ko mata ko matafi da ya riski idi a inda ya zo bakunci to an so musahabi ne ya fita ya sallar idi amma wanda juma'a ta waje ba a kansa to sunna ce mai karfi a kansa ya fita zuwa sallar idi wahiya ita sallar idi raka'atani raka'o'i guda biyu ne min hillin nafila daga lokacin halaccin nafila hantsi kenan rana ta dan dago lokacin da ya halatta a yi nafila lizzawali har zuwa zawwal lokacin da rana za ka karya da ya azar duk lokacin idi kafin zawwal din daga halaccin nafila zuwa zawwal ka- wato kafin zawwal kenan yukaddiru sittan liman yana yin kabbara shida ba'da al-ihrami bayan kabbarar harama in ka hada da kabbarar harama su zama bakwai kenan thumma khamsan sannan yana yin kabbarori biyar a raka'a ta biyu gairar kiyami amma banda kabbarar miƙewa ce an za a dunkule ke magana yana nuna da gaira takbiratul kiyami kawai sai ta maka gairar kiyami banda tsayuwa ko yana nufin banda kabbarar nan ta dagowa daga sujjada zuwa raka'a ta biyu Ya- nan yana hada maka kabbarorin da ake a tsaye idan ka hada da ta miƙewa da sun zama nawa shida kenan kuma kabbarorin ana yin su muwalin abin jerantawa kamar mutawaliyatu ya ce maka muwali abin jerantawa ba wai in ai ɗaya za a yi shiru sannan a ƙare wata kabbara ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a jere illa bi takbiril mu'tammi ko sai dai in domin kabbarar mai yin koyi da liman ne, kai mamu ba ka jeranta kabbarorin nan a domin wanda yake koyi da kai shi ma ya samu ya yi kabbara, to a nan za ka ɗan ɗaga ƙafa. Ka san dalilin da ya sa ya faɗa haka, Ai, ya halatta mutum ya sallabi da shi kaɗai. Ya ya halatta. ka makara ko da ka zo fili idi an riga an yi sallama to ya halatta a gurin ka shimfiɗa sallayarka ka yi ta kamar yadda liman yi to idan a irin wannan yanayin ne to za ka kawo kaburorinka muwali a jerance Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ba tare da an samu fasili tsakanin kabarorin ba sai ce illa bi takbiril mutanni sai dai in ba ba ba sababiyya liman baya jerantawa bi sababi takbiril mutanni a dalilin kabbarorin wanda yake koyi da liman wata harrahu da kuma kardadansa ka gane ai mu'tammun lam yasma da kardadan yin kabbarorin ga mu'utanmu mai yin koyi da liman lam ya sama wanda baya jiyo kabbaran liman yana can baya kuma ba la ga in akwai ma ba ta isuwa ko an samu matsalar sauti baya jiyowa kabbarorin da liman yake yi guda shidan nan na farko bayan kabbara harama ko guda biyar din nan raka'a ta biyu bayan kabbara miƙewa tsaye to a nan zai yi taharri shine mai kardado kwatance tun da dai an miƙe tsaye ko to ya kwatanta wannan kabbarorin na yin koyi da liman lam ya sama idan baya jiwo muryar liman fa inna siyahu idan liman ya manta waɗannan kabbarori saboda ba kasafai ake yin su ba daga shekara sai shekara daga idin azumi sai idin layya yana yin kabbara harama kawai sai fara karatun fatiha saboda mantuwa to kabbara duk sanda ya tuna in dai a tsaye yake ya dawo yayi kabbarorin nan malam yarka matukar bai ruku'u ba in dai a tsaye ne ko kana karanta fatiha ne ko kana karanta sura kai liman sai ka tuna a ce baka yi kabbarorin nan guda shida bayan kabbara harama ba amma an fi manta su a raka'a saboda ka dago kawai kana tunanin zaka kama fatiha da sura to in ka manta baka yi waɗannan guda biyar din ba wanda ake bayan ka barin miƙewa to duk halin da kake ciki na tsayuwa za ka dawo ka kai kabbarorin nan matuƙar ba ka yi ruku'u ba sannan in ya yi su wa a adal ƙirata zai maimaita karatun fatiha da shi ko da a sura kake sai ka tuna ba ka yi wannan kabbarorin ba ko ma mu suka ma tasbihi sai ka gane kabbarorin nan ka bari to ka bar karatun ka dawo ka kawo kabbarorin sannan kuma ka koma farkon karatu fatiha da sura wa sajada ba'du amma zai sajada ba'du shine wa sajada ba'du zai sai wa sajada ba'du sallallahu to saboda a dunkule yake kawo maganganu saboda ne an samu maimaita fatiya don maimancin sura babu matsala to matsalar ka karanta fatiya ko wasu ayoyi a cikinta kuma yanzu ka zo ka maimaita kaga ka maimaita rukuni dole za a yi sujada ba fa in raka in kuma ya riga ya yi ruku'u ne ya tashi tunawa ya bar kabbarorin nan na idi ba sai da ya yi ruku'u kama da ya ci gaba da sallah tunda an kudura ruku'u rukuni ne ba dama a yanke rukuni don gyaran wata kabbara ta sunna ai ya yi kabbara harma ko ta farilla waɗannan kabarorin ai sunna ne to tunda ka kulla ruku wannan rukuni ne farilla ne to ba za a ka yanke farilla dan gyaran wata sunna ba kama da sai ya zarce da sallarsa in ya je ƙarshe wa sajada qabli yayi sujada qabli saboda ne an bar kabarori wanda har suke ko guda biyu kabari wa mana sai ta kabira ta ni gaira ta kabira ta rami ta sajada qabla salam to ballantana wannan har guda shida ko guda biyar kaga min babu aula ai musu sujada kabri to wannan shine hukuncin rabkanwa ga waɗannan kabbarori in ka tuna a tsaye ka dawo ka yi su kamar mai tafatiya da sura a ƙarshen sallah kai sujada ba a ji kai liman idan kuma baka tashi tunawa ba sai da kai ruku'u to za ka ci gaba da sallar ka domin mahallu talaki din ya tsere a ƙarshe sai ka yi sujada kabri walau ni tarki wahidatin ko da a dalilin barin kabbara ɗaya ne ba mun ce sai kabbara ta zama biyu ba to idan a sallar idi ne a tsayuwar farko bayan kabbara harama sai kamanta kai kabbara biyar baka yi ta shidan ba kaga ba su cika ba baka tuna ba kuma zai da kai ruku to za ka yi mata sujada kabli kwaya ɗaya ne shine shine ce maka walau tarki wahidati wa mudrikul qira'ati mutumin da ya riski karatu ya zo an riga an fara sallar idi ya shimfiɗa sallah sa ya kabbara harama kaga yanzu ba kabbarori ake ba to yaya zai yi to duk da haka yukaddiru sab'a kafin liman yayi ruku'u yana ko sura ake karanta ka to Allahu akbar to sai ka jero Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sannan ka fara sauraron karatu ina fata an gane dan in baka yi su ba kai sallar ka bata cika ba suna cikin cikar sallah tunda kai yanzu ba da kai aka fara kabbarorin ba to in ka zo za ka yi kabbara sab'an ajere yana nufin har da kabbar ka ta haraba fa ba za ka tsaya wata wata ba dan kan liman ya yi ruku daga kai kabbarar harama sai ka biyo da kabbarori shida a bayan ka wa mudrikul saniyati mutumin da ya riski raka'a ta biyun idi to ga ida magana take wacce ta farko ba gaba ɗaya ta tsere ma da kabbarorinta to ya zai yi za ka yi ƙara'in wancan kabbalolin ne a wannan raka'ar ka haɗa da tata ga shi daga biyar sun zama da sha ɗaya to haka za ka kawo wasu koko ya za a yi ya ce a'a yukaddiru kamsan sai ya kawo zai yi kabbara biyar ta wannan eh tunda eh wannan fa koda ka zo an fara karatu a raka'a ta biyu kaga su ba kabbarorin sun tsere ma to in ka zo kai kabbara harama za ka fara yin kabbarorin wannan raka'ar ne da ka samu guda nawa biyar summa sab'a sannan yayi bakwai na wata raka'ar da suka tsere ma bil qiyami kuma duk a tsaye kafin liman yayi ruku dole sai ka kawo su dai in dai ka samu raka'a ɗaya cikakkiya yace kamar rikin tashahudi kamar mutumin da ya riski tahiya kaga gaba ɗaya ma sallolin rakawai sun tsere ma ya zo sallar idi ya karar da lima'a zaune yana tahiya ya yi kabbarar harama shi ma ya zauna to shi ma idan liman ya yi sallama ba zai kara ka abi ba cikakku to in ya tashi yadda liman ya yi haka zai ai kaga nan babu mishkila yawwa yadda liman ya yi kawai haka zai a raka'ar farko da raka'a ta biyu ba sai mun maimaita ba wa rafa'a yadayhi fil ula in ya tashi sawa'un da shi aka fara sallar sawa'un shi liman ne sawa'un shi mamu ne eh rafa'a yadayhi yana daga hannayensa ne fil ula a cikin kabbarar haram ai take al ula faqad kadai sauran kabbarori shida ba sai ya daga hannu ba idan an dago raka'a ta biyu ana kabbarorin nan ba zai daga hannu ba kabbara harama kadai ake daga hannu to alhamdulillah sai wa duba ba eh bayan ya yi biyar ba yawwa ai ai kam yawwa da ma raka'a da ake kabara biyar ya samu to sai ya kawo wacce yake ciki kabarori bakwai da raka'arsa sai sai yanzu ka gane ai ha da ba gane ba bayan duk mun gane
a nan zan yi wannan ya ɗan goma wani da goma wa a duk ba a tsayuwa daya to sararaka ta ɗaya da wannan haka za a kawo ta yi ya yi mana ba ka yi ta a nan ba za ka yi kamfa biyar sannan ce wa sab'a inda sai an shiga wata raka da zai ma bayani da sai ta maka wa bisaniya sab'a to ba haka yake ba kawai a jere ka maka kamsan wa sab'a yawwa eh wata kake ta ƙarin kabbara in sun kai biyu in liman ne zai fi jada ba a ji Da- a- a- a- a tare da mamu duka za su yi Eh, idan da rafkanuwa ne za a yi sujada ba yi mana yi mana ba can da ya rage ɗaya ba an ce sai ya yi sujada kalli ba To amma idan mamu ne to shi bai da matsala domin wa sa'ul mamu ne ya hadu wal imam sai menene to bismillah al-fiqhul wadihu shafi na nawa fiqhul wadi na za mu tashi za gulun yake wa amma nihayatul waqti amma tikewar lokaci wato ƙarshen lokaci fa yusammihi al-fuqaha waqta daruri ko darura malaman fiqh suna ambatansa da sunan lokaci da na darura ai la yajuzu ta'khiru salati jinkirta sallah baya halatta ilaihi zuwa ga wannan lokaci na laruri illa li darurati shar'iyya sai a dalilin wata larura a bar dangantawa ga shari'a wata shari'a ta yadda da ita sai ya atika zikirwa da sannu ambatan laruran nan da take halatta jinkirta sallah zuwa lokacin laruri ya atika ambatan da zai zo maka ba'a da hinin bayan wani lokaci wa waqtu darura lokacin nan na laruri huwa alwaqtu alladhi la yasaw illa salata raka'atin shine gwargwadon lokacin da ba abin da yake iya yalwata sai menene sai dai sallatar raka'a baya ɗaya da tamami har da cikarta ba da tasirin shuruɗin salati bayan kasantuwar sharuɗin sallah bayan kayi tsarki kayi alwala ka zo ka tsaya kayi iqama kayi kabbarar harama kayi raka ɗaya da sujudu kana ɗagowa lana ta faɗi sallar in la'asar ce ko kana ɗagowa raka ta biyu lana ta hudu in sallar asuba ce to wannan lokacin da ya rage shi ake ce masa waqtu daruri da kadari ne ru- rubu sa'ati da gwargwadon kwata na lokaci ala wajihi taqribi abu ta fuskar kusantowa da ma'ana yake haza wannan kenan sai za ka rage lokaci idan lokaci ya fita gaba daya eh wa ja'a waqtu salatin ukra lokacin wata sallah daban ya zo lokacin sallar la'asar ya fita rana ta faɗi lokacin sallar magariba ya halarto faqad asbahati salatu lati fata waqtuha qada'an to haƙiƙa lokacin sallar nan da lokacin ta ya tsere har wata sallah ta halarto to lokacin ta ya zama qada'an lamaku ai eh a daɗi ne sai dai laruri yauwa ka gane karatu na jiya kenan ai abin nufi wannan sallar da lokacin da ya fita na laruri har wata sallah mukutarin ta ya shiga to ta zama qada'an ai daina bashi ne shine qada fi zimmatul abd a cikin wuyan bawa alqada'u ai biyan bashi shine alqada'u aka ce qada'u daini ko bi- biyan bashi wai saboda ya zama dole ne sai ka biya aka ce mata alqada'u lokacin biya to amma ana nufin zainu ta zama bashi akan akan bawa wannan yana maganar salloli guda biyu da ba sa tarayya da juna a cikin lokaci yana maganar la'asar da magariba ko isha da asuba ka gane ai su ne wanda in lokacin wannan ya fita lokacin waccan ya shiga to waccan da daude ta zama ƙara'i amma misali mukutarin azhar ya fita bai yi azhar ba sai mukutarin la'asar ya shigo azhar ta zama ƙara'i ai ai ba zama ƙara'i ba sai rana ta faɗi ko ko bai bai yi magariba ba har lokacin isha ya shiga kaga mukutarin isha yanzu ya shigo shikenan sai sai magariba ta zama ƙara'i ba ta zama ƙara'i ba saboda ne mushtarikatani ne fil waqti su din suna tarayya da juna a cikin lokaci guda yawwa waɗancan misalin la'asar da magariba ake da da isha da da asuba yajibu alaihi alwafa'u bihi ya zama qada idan ma'anarsa dainan fi zimmatil abd yajibu alaihi alwafa'u bihi da cika wannan bashi yake wajaba a gare shi wa yu'tabaru bi hadha ta'kiru ko ana lura da wannan jinkirta sallah da mutum ya yi har lokacin ƙara'i ya shigo ana lura da matsayinsa ya zama asiyan lillahi mai saƙo ne ga Allah ta'ala isyanan ko Allah ya saba wa Allah ta'ala ko isyanan la ko amma isyanan saƙo ne da ya zuwa Allahu ta'ala, Allah ne a alamu mafi sani da kadiri da gwargwadon iya saɓa. Zunubin tarikun sala, mai barin sallah har ta zama ƙara'i da gangan ba tare da wani larura ba, ba tare da wani uzuri shari'i ba. To ba wanda ya isa ya maka ga gwargwadon irin laifinsa a wajen Allah ko irin zunubin da yawa Allah. Allahu alamu bisa kadiri. Allah shi kaɗai ya san iya gwargwadon wannan sako da wannan bawa ne. Saboda ne, ƙala Allah ta'ala Allah ya ce fa wailun lil musallina wailun yace shiddatu azabi awwabin fi jahannam akwai ma'ana guda biyu da dukkan kuma zo a hadisi ma'anar wailu a wani hadisi manzo Allah ya ce wajin fi jahannama wani kwazazzabo ne a cikin jahannama law suyirat fihi jibalu dunya la zabat da za a zuba masa duwatsun nan na duniya gaba ɗaya da duk sun narke saboda tsananin zafin da yake cikin wani ko wata ma'ana kuma aka ce wani shiddatu azabi tsananin azaba ya tabbata lil musallina ga masallata kamar an tambayi Allah to su waye waɗannan masallata yace allazina hum an salatihim sahun su ne waɗanda suke rafkana ga barin sallah ba rafkanuwan kabli da ba da ake nufi ba eh ba sai aka yi allazina hum fi salatihim ba masu rabkanu a cikin salat wa a lokacin suke yi sai rabkanuwa ta kama su to an aka kawo ba shi ba suna rabkana ne an salatin gabanin sallar akan wata harkar su ta duniya ko wani abin su daban za su bar sallah har ta tsere musu waɗannan su ne waɗanda wailu yake tabbata gare su alhamdulillah su abdaruratu shar'iyya nan gaba da maka lura ta shari'a wanda a dalilin da yake halatta da zai ta sallah har lokacin da zuwa. Alhamdulillah. Sai ne. Akwai tafsiratul anam. Ina ne? Juya da za ka dinga gani. Dama ba shehu ya ce maka akwai muqaddima da fasali guda uku da katima ba? Sai za mu shiga muqaddimatul. Ilam ka sani zadana Allah wa iyyaka fasatan bil ilmi wal jism. Allah ya ƙara mana mu da kai basakan yalwa fil ilmi a cikin ilimi wal jismi da kuma jiki wa salamatan da lafiya ya ƙara mana waɗannan fil idraki cikin riskar ma'anoni wal fahmi da kuma riskar fahimta Allah fadilata shaksi haƙiƙa darajar mutum darajarsa allati wa tujibu lahu taqadduma addini wanda take wajibta mana samun gabatuwa cikin lamarin addini daraja ta bangaren addini da take sa a gabatar da wani a ce wani shine liman ko wani shine jagora ko wani shine alƙali ko wani shi zai zama mana shugaba ko zai zama mana khalifa ko zai zama mana sarki ka gane ai daraja da take wajibta gabatuwar mutum cikin lamarin addini to tunalu ana samun da ne bil iktisabi da yin aiki ka gane ai ilimi sai ka ne shi ba kana kwance zai zo ya same ka ba ka gane ba kuɗi ne da in baban ka ya mutu sai ka gada ka zama miloniya ba A ilimi in ya mutu ya mutu da kayansa yawa ka yi ƙoƙari ka nemi naka tun bai mutu ba ko a wajensa ko a wajen waninsa to irin wannan daraja da take wajibi ta gabatar da mutum in dai a harkar addini ne to ana samu da rage iktisabi da yin aiki ladin mujarradin intisabi ba da tsirecin dangantuwa ba ko dangane ba dan ni dan sarki ne ko dan malam ko dan shehi shikenan daga ya mutu ni zan zama shehi ba a wannan baya yiwuwa da mujarradin intisabi kawai dan kana da nasaba da shi kai ma ka zama malami ko ka zama wali ko ka zama kaza da kaza to saboda haka fa'alabu taqaddumi fi dini ko neman gabatuwa cikin lamarin addini bil imamati ta bangaren shugabanci shine limanci ko aulumi awal mashiyakati ko bangaren shehunta bi mujarradin intisabi da tsiraicin dangantaka kai wannan kallatu yar kaɗan ce la yaqbaluha ulul albabi ma'abota hankali ilimi ba sa kalban in ma akwai ana samu dai dai eh dan da bai yi karatu ba ba a ce da san da ya karatu ba uban yana mutuwa kuma a ga yazo yana karantarwa kamar da uban yake ana samu wannan najuri ne saboda haka shehu bai kore gaba ɗaya zai maka amma kalilatun ya kawo ta ma da nakira saboda kankantar samunta la ya ƙabalu ulul albabi ma'abota ilimi ba sa karɓanta ko ana sa kuza ce kai wannan ba mai yiwa ba ne kalar imamu alfakaru razi jagoran nan fakaru razi ya faɗa inda ƙauli ta'ala wajen fassara faɗin Allah ta'ala da Allah yake wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu yace ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa sai ce wa ja'alnakum shuban mun sanya ku mabambanta wa qaba'ila da kabilu kabilu mabambanta li ta'arafu domin ku san juna amma inna hadhihi ummatukum ummatun wahida ko al'umma duk ɗaya ne duk bayan Allah ne duk abu ɗaya ne a wajen Allah kawai ya sanya ku kun zama launin ku ya bambanta hancin ku ya bambanta guraren zaman ku ya bambanta wai don ku gane juna in ka ga wannan ka san babarbare ne wannan ba fulatani ne wannan a hausan ma ba kane ne wannan ba sakwace ne wannan ba larabe ne a laraba ma wannan ba ƙuraishe ne a ƙuraishawan ma wannan banu hashim ne wannan banu muttalibi ne wannan banu naufal ne wannan banu abdushamsi ne wannan banu makhazum duka kuma ƙuraishawa ne ƙuraishawan su kansu ƙabila goma sha biyu to ba Allah ya bambanta kabilar ku da tafakaru don ku juna alfahari a ali ta'arafu domin ku san juna to Imam Fakaru Razi ba da kalamin bayan zance ne tsawo da yayi akan ma'anar wannan aya to sai yace fihi a cikin wannan aya irshadun akwai shiryar da bayi ila burhanin zuwa ga wata hujja ya tullu da yake nuni ala Allah ibtikara yi wa wani alfahari laifin bil intisabi ba da nasaba bane domin ƙarshen nasaba ka dai annabi adamu ko to akwai wani mutum da zaka shi ba dan adam bane kullukum min adam wa adamu min turabi ai maza Allah ya faɗa a haddathul wala yace la fakara li arabiyyin ala ajami wala li abyad ala aswad ko yace kullukum min adam wa adamu min turabi imam fakhru razi yake ba a yi wani alfahari bil intisabi dan nasaba dan kai dan malami ko dan sarki ne a'a kai din ya kake kai din wane ne ba wai waye baban ka ba wazalika yace dalili da annal qaba'ila domin kabilun da Allah ya bambanta su litta'arufi dan su san juna ne walaysa bi sababil intisabi ba a dalilin nasaba bane ba don sun danganci ila shakar zuwa ga wani mutum keɓantacce ba wa zalika shehu yace to dalili da fakarun razi ya faɗi wannan li annal qaba'il a fa in kana zalika shakku idan wannan mutum ya zama sharifa ko sharifi ne jinin manzon Allah fa hal ibtikaru bihi ko yin alfahari da shi yana inganta fi zannikum a cikin zaton ko ya yau Allah ya iya yin alfahari da shi a cikin al'umma ba ana yi ba amma a cikin zaton wa in lam yakun sharifa in ba sharifi bane lan nasal yatkaru ko bi sharafi zalika rajuli bai a yin alfahari da daukakar wannan mutum ko da ya kai wani abu alladhi yadkhuluna zai ku alfahari da shi wa huwa intisabihi ila fadilati saboda dangantuwarsa zuwa ga wata falala aw bi kitabi fadila ko fa ya aikata wani abu da yake dawo masa falala fa in kana bil intisabi ya zama a dalilin nasaba ne lazima intiha itikewa yana lazamta kowa sai a ce to ai kowa dan adam ne annabi adam kuma annabin Allah ne zababban Allah ne to saboda haka sai ba wani walakantacce kenan wa in kana bil kitabi in kuma a kokari ne da yin aiki to fadinu wannan abu ne da fa addini ne ko al faqihu sai a ce wannan ai masanin fiqhu ne al karim mai girma al muhsin muhsini ne mai kyautatawa tsakaninsa da ubangiji to sala misala man yatakiru bil muftakiru ya zama misalin wanda mai yin alfahari yake alfahari da shi to sai mu tashi fa kaifa bil abi wa abil abi alamun hasara lahu min al hazzi wal khair sai menene annahu al wadi shafi na nawa tamrini na nawa domin na mu 67 ne tamrini na uku kaifa hasad دل بطريقة على أن الكلمات الآتية مبنية شيرة ولا مبنية بجية هو تو هكا نجية نجية نكيكو كيف تستدل بطريقة تيا يا كشي كما دليلي توتا هنيا على أبسا أن الكلمات الآتية سوى كلمة منا ما تزوى مبنية أبرجنا واتي هي من مؤربة با وتيا يا ذاك كامل دليلي ta hanyar da za ka gamsar da mu cewa waɗannan kalmomi masu zuwa dukkan su mabiliya ne ko la ya zaru fihi i'rabun cewa ni irabi baya bayyana a cikin sa lafazin shine kaifa wannan kalma ta kaifa da kuma kalma an da la'alla da kataba da intasara da iftah kaifa wannan harafi ne ba suna bane ba fi'ili bane an shi ma harafi ne ba suna bane ba fi'ili bane la'alla wannan shi ma harafi ne ba suna bane ba fi'ili bane amma kataba da in tasara da ifta duk fi'iloli ne ba suna bane ba harafi bane kataba fi'ili ne madi in tasara fi'ili ne madi ifta shi fi'ili ne amri su ne wanda kuma ya gaya maka a cikin ƙawa'id cewa mabaniya ne la zaru fi irabu da irabu yana bayyana ne a cikin fi'ili muzari ko to an tambaye ka ta yaya za ka kawo mana dalili da hujja akan waɗannan kalmomi cewa mabaniya ne sai ka ce dalili ita kai faɗin harafi ne alharfu la zaru fi irabu saboda haka duk inda ta zo a cikin jumla tana nan a kaifanta ba za ka ce kaifu ba ba za ka ce kaifi ba ballantana su kun haka nan kalmar an shi ma ka ce li'annahu harfun domin shi an dinna harafi ne shine dalilin ka da hujja shi ko wal harfu la yashhadu fi i'rab haka nan la'alla shi ma harafi ne ba suna bane ba fi'ili bane saboda kasancewar sa harafi al harfu mabniyun la yadharu fihi i'rab ya ka ce maka to shi kuma kataba fa sai ka ce kataba fi'il madi shi ko fi'il madi maqtuh al-akhir abada ana jira shi ne akan fata a karshen sa fata ne har abada haka nan in ka sanar shi ma madi ne ifta shi kuma fi'ili ne amri shi kuma me majzumul akhir abada fi'ili amri har abada karshen sa dauri ne sukun ake masa shine aljazm to wannan shine dalilin ka na kasantuwar waɗannan kalmomi mabniya ne gairu mu'raba ababen gini ne ba a musu irabi yanda ka gansu din nan ko a wanda gurbi suka zo a jumla kyale sa haka idan an tambaye ka a wanda gurbi suke to a nan an haɗa ka da aiki Eh, ko ka ce fi fi mahallin rafi'i ko fi mahallin nasibi ko fi mahallin jami abu gurbi dai a gurbin ruku'a ne amma fa la la yazharu fihi dhammat ko kuma gurbi dai gurbin fata'a ne amma kuma annasaba ba ta bayyana a gurbin a ba ta bayyana a cikin sa saboda mabni ne to sai me to shafi na nawa dari da sittin da to ina za mu tashi Ka- alqawaid ƙa'idoji ƙa'ida ta tamanin da hudu al'ismul mausul abin da ake taimaka ismul mausul suna abin sadarwa mun san akwai sila akwai mausul ko akwai sadarwa akwai abin sadarwa to shi ismul mausul din shine allazi da allazani da allazina da allati da allatani da allati ka gane yayi da man da ma waɗannan su ne ismul mawsul to ismun ismun ma'rifatun suna ne ma'arifa abin sani duk duk wanda ka gaya wa wannan ka san ya sani ne shi yasa kake gaya masa mutumin nan da ya baka kuɗi eh ai na san ka san shi ne ja allazi a ɗakal mala mutumin nan da ya baka kuɗi ya zo to allazi a ɗakal a wato a ɗakal mala shine fila dan an kace mutumin nan ya zo kai shiru ya allazi to ai ba za ka gane wanne ne sai kai bayani wanda ya doke ka ko wanda ya zalunce ka ko wanda ya karantar da kai ko wanda ya kore ka ko wanda ya ciyar da kai sai ka kawo sila sannan ake gane ismul mawsul to amma shi din ma'arifa ne yata'ayyanu al-maqsud minhu abinda ake nufi da shi wannan ma'arifan yata'ayyanu yana ayyanuwa ne bi jumlatin a dalilin wata jumla ba'dahu da ta biyo bayan sa tusan ma sila kaji ba ana ce mata sila a dakal mala shine sila allazi shine ismul mawsul ya allazi a dakal mal wanda ya baka kuɗi ya zo to a dakal mal shine jumla allati ba da wanda ta biyo bayan sa kuma ita ce sila na 85 yajibu an tastamila silatu ala dabiri amma fa wajibi ne wannan sila din ta kunshi wani labiri ya udu ala al-mawsul da yake komawa ga ismul mawsul yukan ma ana ambatan wannan damirin a'idan mai komawa al-damiru a'idun alal mawsul ko ala ismul mawsul a cikin abin da na faɗa menene damirin ai na ce a adaka ko allazi a adakal mala wannan kaulasa da ai damiri yana komawa ga allazi din dole ne in dai sila ce to sai ka kunshi wani dalili da yake komawa ga ismul mawsu ko kamar fadin annabi ibrahim allazi khalaqani kaga ni din na akwai dalili da dalilul mutakallim ko wanda kuma ya udu ila allazi shine yudimuni yake ciyar da ni wa yasqini yake shayar da ni wa idza maridtu wa huwa yashkini kaga maritu shi ma damiri ne da yake kuma ga allazin nan ta farko wallazi huwa yuji- eh? Ah, wallazi huwa yumituni wa yuhyini wallazi yumituni ko wa yuhyini shine yake kashe ni kuma yake raya ni to duka damirin yana komawa ne ga allazi ismul mawsul to alhamdulillah sai sai mutane ka'ida ta tamanin da shida. Sai ne, shafi na nawa? Ana baka kafar mana labarin malam Basiru? Ko ba ku yi magana da shi ba? Subhanallah, sai ma tafi kashe. Subhanallah. to? Hmm, Ya za mu tashi. Eh? Kowane yana gyaran gida? alhamdulillah lafiya ke kace ina ne al-ibafa zai ga maka hukuncin ibafa al-ibafatu al-ma'nawiyya wal lafziyya akwai ibafa ta ma'ana akwai kuma al-lafziyya ta fulici kamar kace al-hissiyya ta zahiri wanda ana jinta in an furta akwai ta ma'ana akwai ta lafazi al'amsatu misalce misalce nuru shamsi hasken rana ƙawiyu mai ƙarfi ne kaga wannan jumlar mubtada ne da labari nuru shamsi shine mubtada ƙawiyun shine kabarin mubtada to amma nuru din mudafun ne ash-shamsi mudafun ilayhi nuru shamsi ba za ka ce nuru shamsi ko nuru shamsa ba kamar dai abdullahi abdu mudafun allahi mudafun ilai sabanin wasu za su ce abdu samadu ko abdul wahab wannan kuskure yanda ka san ba za ka ce abdullahu ba to ba za ka ce abdul samadu ba ba za ka ce abdul wahab ba wannan kuskure ne ko ko ko kuma ce abdul salamu ko wa'ata wa abdul salamu da wannan kuskure ne abdul salami eh eh abdul rahmani shi da haka kuskure ne abdul rahmani eh to wannan ya sa wakafi babu matsala akwai sukunin wakafi ka gane ai kul huwa allahu ahad in ka je za ka ga dauri a dalil ahadun ne ai amma da za ka ce ahad saboda tsayawa ya ke ta musu sukunul waqti sukun ne amma na tsayawa in ba tsayawa kai ba dole kace kul huwallahu ahadun lillahu samad ka gane ai kul huwallahu ahadun allahu samad sannan lam yalid wa lam yulad wannan dole ka daure shi ba sukunul waqti bane wa lam yulad fi'li mudari majzumun bi lam lam ita ta daure shi ka gane lam yalid asali yalidu ne da yuladu yalidu yuladu lam ta shiga ta kakkaure fi irin mutari'ai lam yalid wa lam yulad wannan ka duba har a qur'ani za ka ga dauri ko wannan sai wanda ya san ilmi irabi sai kuma gaddawa da suke karatun tsangaya wannan har da cewa suka yi in ka ce qul huwallahu ahad in yazo dan matai zai samu saboda ya haddace shi ko in ka ce Allahu samad in ya zo rufa ɗaya zai samu Allahu as-samad ba zai maka dammatar irin na ahadun ba amma duk a baki lafazin ɗaya ne kul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad gaba ɗaya ɗaure dan ake a cikin lafazi amma in ka duba wasalin kuma ya bambanta to in ka san lahu duk za ka fitar eh kowanne ka san dalilin in an tambaye su kamar da kasa yasa ake to wai abdu samad sai a ce kulul waqti kamar da Allahu samad ai a rubuta ba su kundin bane dan ma ce amma ka ce Allahu samad saboda tsayawa yasa ake yin waqti to anan nuru shamsi kamar ka ce Abdullahi ko ka ce suratul nasi ko suratul fatihatil kitabi ko suratul baqarati ko suratul nisa'i duk mudafun ne wa mudafun ilai ko to wannan idafa ta ma'ana kenan idafatu ma'anawiyya eh unuqul jamali tawilun nan ma mubtada ne da labari unuqul jamali shine mubtada tawilu shine kabarul mubtada to amma kasa unuqul jamali wiyar raƙumi tawilun dogo ne ko to ulqu mudafun ne aljamal mudafun ilai mudrurun bil idafa sannan kace rishu rishu tawusi jamilun gashin tawisu jamilun kyakkyawa to rishu mudafun ne at-tawusi mu tawisu muke ya ya muke sawa a Hausa a larabci kuma waune tawusi sai yayi nauyi a cewa tawusi ɗawusu ne rishu ɗawusi rishu mudafun a ɗawisi mudafun ilai jamilu shine kabarul mubtada asma'u buka'a buka'a tifli asma'u buka'a tifli ina jin kukan jariri asma'u ina jin buka'a tiflin kukan jariri to anan maf'ulun bihi dinnan shine mudafun asma'u fi'lun mudari'un buka'a mudafun ilayhi amina ne buka'a shine maf'ulun bihi mansubu wannan fada ta maf'uliya ne sannan ka ce buka'a din mudafun ifilin mudafun ilayhi shi mudafun yana iya karɓar rufu'a in ya zo a mahallin rufu'a kamar nuru shamsu da unukul jamal da rishu dawu yana iya karɓar fata shi mudafun in ya zo a maf'ulun bihi kamar yadda ya zo a nan yana iya karɓar kisra ka gane ai kamar ka ce marartu bi dari zaidi to ai dari zaidi dari mudafun ne amma saboda harfu jari yayi kisra zaidi shine mudafun ilai shi mudafun bai da matsala yana karban rufu'a yana karban fata'a yana karban kisra amma mudafun ilai baya karban komai sai jar sai sai kisra shine bambancin mudafun da mudafun ilai abun rabawa da abun rabawa gare shi to shi mudafin yana iya caccanjawa daga rufu a koma fata duk da suna ne dukkan su sunaye ne amma mudafin ilai kisra kadai yake duk inda yazo in aka masa wani wasali ba kisra ba to an yi karna shi ko mudafin ana duba mahallin sa a cikin jumla in mahallin rufu yake a masa rufu in mahallin fata'a yake a masa fata'a sa kamar da zo a nan asma'u buka a ibn amma kaga ibnin mudafun ilaihi ne dole ya karbi kisra kamar ash-shamsi atan da al-jamr da ad-dawud ara asara aqdami ina ganin guraben kafafuwa takun kafafuwa kamar kuna bin sawun barayi kace ai ina ganin kawayen su ma to ara ina ganin asara guraben aqdami kafafuwa to asara nan maf'ulun bihi ne mansubun ko sannan asara mudafun ne a ƙadamin shi ne mudafun ilai almuhibbu ko masoyi almuhibbu abinda ake so almuhibbu fi'ilil khairi sa'idun almuhibbu Thank you. oho a shanmu ra'i hata warbi a ce mun yi tsallake ina shekar ra'i hata warbi ƙanshin warbi a shunmu ina shekar shin shida na shekar ƙanshi to a shunmu fi'ilun mudari'un ra'i hata warbi shine maf'ulun bihi mansubu sannan ra'i hata mudafun ne warjin shine mudafun ilayhi majrurun bil idafa al muhibbu ko fi'ilul alkhairi sa'idun me san aikata alheri sa'idun mai arziki ne to almuhibbu din nan suna ne to fi'ilul khairi shi ne mudafun wa mudafun ilai sa'idun zai zama kamurin mubtada na almuhibbu fi'ilul khairi alhamdulillah fatiha da salatul fatiha Allah ya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله 好吧。